أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا مولانا محمد الفاتح الهاتف وعلى آله وصحبه والتابعين لمنهاج إلى يوم الدين حق قدره ومقداره العظيم والسلام عليكم ورحمة الله إنا za a tashi a bahar muhit shafi na 74 ko? bismillah rahman rahim wasahahu wujuban rafi'i ma udif bil wawi ma atakarari murmarin radin lakin wala wa rafi'i ma adufaini ittafaqa lil ba'ari nasbu zaini lil ba'ari nasbu zaini nasbuhu ma lam yakrar murmaru يجوز باتفاقهم وينكر وقوعهم بين مرمرين وهكذا توسد الهبرين أو ذن والذي يلي أو كان لا بين مأموليه بعد بانا ينظر في توسيده في قال محل متلو له أو تالي يفيد أن ما تلاه خبر لا تابع والاهتساس يذكر وسهه malamai sun inganta malamai sun inganta wujuba raf'i ma'udif cewa idan da za a yi adafi akan shi lamiri irin wannan a lamirul fasali to dole ne abinda aka adabta din a kansa a yi masa rafa idan a masa rafa abinda aka adabta bil wawi ya zamo an adabta shi da wawi ya zamo an adabta shi da wawi to dole a masa rafa misali kamar aka ce kana zaidun huwal qa'ima wa huwal amiru to yanzu wannan amiru din dole a masa rafa ba da ba a cewa huwal amira kana zaidun huwal ka'ima ka'ima din nan za a faɗe shi ka'ima saboda labarin kana ne amma kuma wannan huwal amiru sai a yi masa rafa sai a yi masa rafa mata kararin mamarin matuka dai a maimaita lamirin shine wa huwa amma inda ba a maimaita ba to sai a ce kana zaidun huwal ka'ima wal amira kana zaidun huwal ka'ima wal amira wannan ba wato ba za a yi rafa'a ba sai a yi nasba a sannan shi ne ma'ata karare wato murmari radin da yake ya zo tare da shi wanda yake ya abuce shi radina ma'anarsa ya bi to lakin hakanan ma lakin lakin a misali kana zaidun huwal ka'im lakin huwa alƙa'id wala kola kana zaidun huwa alƙa'ima la huwa alƙa'ida la huwa alƙa'ida ba za a ce la huwa alƙa'idu ba za a ce la huwa alƙa'ida ba la huwa alƙa'idu ya? shi za a yi masa lirari a cikin cewa labarin mubtada ne huwa ɗin sai ya zama mubtada ne wannan huwa ɗin sai a ɗauke shi cewa mubtada ne wa rafu ma'adufai ne hakanan kuma sun inganta cewa wajabcin a rafa'anci ma'adufai guda biyu ittafaka da yake ya dace wannan duk sai a yi musu wato rafa kamar kana zaidu huwal muqbil wa huwal mudbir kana zaidu huwal muqbil wa huwal mudbir ya zama sun dace lilbari nasu zaini amma wasu daga malamai suka ce a iya musu nasuba a ce kana zaidun huwal muqbila wa huwal mudbira cewa a iya faɗar haka a yi nasuba Uh, yasbuhuma a yi musu nasba gaba daya illam yukarrar ba yukarrir ba ne illam yukarrar murmuru idan ba a maimaita lamiri ba ya juzu bittifaƙin ya halatta daga muwar baki ɗayan malamai a ce kana zaidun huwal ka'imal wal ka'ida ba in ba a sa wa huwa ba in an sa huwa shine maganar da ake wayun karu ƙuhu ana ganin bayan da za a yi shi lamirul fasalu ya zo bayan da za a yi lamirul fasalu ya zo min bayani murmaraini tsakanin a guda biyu da suke lamiri ba dama ya zo ba ka ce zanantu a zaidu zanantu huwa iyahu hairan min bakarin wannan ba daidai ba ne wa haka za ta wasu ɗulhabarai ne tun da yake hu ga iyahu lamirai ne guda biyu to a ce an sa huwa lamirin fasilu a tsakani malamai sun ce haka ba za ta yi ba wa haka za ta wasu ɗulhabarai ne haka nan sun yi musu an yi musu a ce ya tsakaita tsakanin labarai biyu shi ramirul fasali ya zo a tsakiyar labarai guda biyu in ji wasu malaman da yawa amma wasu suka ce zai iya shiga zai iya shiga tsakaninsu au zanna hakanan zanna ba a ce zanantu haza walhulwal hamira ba wallazi yali da abin da yake bi da abin da yake bin zanna yan uwan zanna au kana hakanan kana baya zuwa tsakanin kana da abin da yake binta ba a cewa kana huwal ka'ima zaidun sai dai kana zaidun huwal ka'ima ba da ma a lamirin fasalu ya shiga tsakanin kana da sunanta labai na ma'amulaihi ba dubana ba a hana zuwan lamirin fasali ba tsakanin ma'amulai ma'amulansa wannan ya halatta wato wannan yayi kamar zaidun huwa zaidan huwal ka'ima zanantu ba'adu bana da yake shi zannaɗin ta zo daga baya ba'adu bana da yake zannan ta zo daga baya ta wannan lamirin fasul ya iya shiga tsakanin ma'amulan a ce zaidan huwal ƙa'ima zanantu yunzaru fi tausidihim ana duba a cikin zuwansu a tsakiya fi ƙali inda zannaɗin ta zo a tsakiya to ya halatta ya zo kama a ce a zanantu zaidan zanantu huwal ka'ima to a nan abu hayana ya ce wannan a ce daidai ne akwai bayani wasu na ganin ba daidai ba ne a ce zaidan zanantu huwal ka'ima a mahallu matluwin lahu a mahallin abinda shi lamirin fasulu ya bi autali ko mahallin abinda ya bi lamirin fasulu yufidu yana fa'idantar da anna mata lahu habaru cewa abinda ya zo baya labari ne la biyu ba ɗan rakiya ba ba ɗan rakiya ba yana daga fa'idodin shi lamirul fasal cewa ya fa'idantar da abin cewa abinda shi ya zo bayansa ko ku abinda ya zo bayansa labari ne ba ɗan rakiya ba walaita sa su yuskaru hakanan ma yana daga cikin fa'idocin lamirin fasalo cewa ya fa'idantar da ihtisasi kamar yanzu misali na ƙur'ani inda Allah subhanahu wata'ala ke cewa inna shani aka huwal abtaru kamar an nuna ba wanda yake mai yankakken baya in ba mai gaba da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam gaba da manzon Allah ita take sabautawa dan adam ya zamo bayansa bata samu ba ko ko ta samu ya zamo ba ta yi albarka ba ba ta yi albarka ba yana daga inda yake ya nuna shi wato lamirin fasulu ya nuna itisasi inda kace masalan kana zaidun huwal ka'ima to malamai da yawa suka ce wannan ya nuna cewa ba wanda yake a tsaye din in ba shi zaidu ba shi zaidun shi ne wanda yake a tsaye to sai mas'alatu ga wata mas'ala yan nafsi yan nafsi in bi gairi wasfinin tasab nunu ƙayatin ƙabilahu wajab kaza iza jura bimin wa an wa qad wa qad bajal ladun wujuban qad warat wa hasbuha ma alaysa layta qad warat shazan wa qad wal min wa an alal asa kazaka fi ta'ajjubi wa furila lada la alla wa bajal wa hullila lada ladun kana kana inna anna lakinna aw ajwadu hatman anna fi ladu في لد وشذ في اسم فاعل وفي أفعال تفريل لشبه ما هفي أو في كمسلم من التنوين وهتير حسبها لدى فليتني ين نفسي نون وقاية نون وقاية nunin da take bambance tsakanin fi'ili da suna wajab wajibi ne a kawo ta ƙabilahu kafin yaƙun nafsi ya wadda take da berin mutakallimu in bi gairi wasfinin tasab idan ya zama ya nasabtu da fi'ili ba to ba da sufa ba in ya nasabtu da sufa wannan ba dole ne sai an kawo ya'un nafsi ba ka iya cewa tarikuni tarikuni hal amtum tarikuni tunda tariku ya yi a ce shi ya rasauci wannan ya zawaye da amma dai ba za a ba dole ba ne sai an kawo ya nunul wukaya amma idan yana sabto ya mutakallim ya zamo a mahallin nasba take da fi'ili to dole a sa nunul wukaya za ka ce raraba ni ba za ka ce rarabi ba hakanan wato za ka ce katalari ba za ka ce katali ba dole ka sa saboda ya zo idan a nan ta nasabtu ne da fi'ili ba da sufa ba ka za a zajon rabi min hakanan idan aka yi masa jarra da min dole a ce minni wa an ko an a ce anni wa kad ko kad a ce kadi kadani a ce kadani wa kad ko kad a ce kadani ko bajal a ce bajalni ko ladun a ce ladunni wujuban kadwarat an ce duk anan a sa nuna lokati dole ne dole ne a ce bajala ne ce ladunni wa hasfuha ma'a laisa amma a shafe nunin kadwara yakan zo tare da laisa a ce laifi kamar faɗin mawaƙi izzahabal ƙaumul kiramu laifi a dattu ƙaumi ka adidin ɗese in zahabal ƙaumul kiramu laifi bai ce laisa ne ba laita ko laita a ce laiti kamar faɗi mawaƙi fa ya laiti iza ma kana zakun da walajtu wa kuntu awwalahum wuluja ko faɗi wani mawaƙin kamun ne tijabirin izqala laiti usadifuhu wa afqidu wa afqida julla mali kamun ne tijabirin shi wannan mai wannan baitin sahabi ne na manzo sallallahu alaihi wasallam wani sadauki ne wanda yake yayi shuhura da yaƙi shine yake faɗa cewa wani yayi burin ina ma za su haɗu a jeji da shi ko da zai rasa dukiyarsa amma da aka haɗo abin ba daɗi ya ji jiki kamun ya ce jabiru irin yadda jabiru yake muri iskala laiti usadihu da yake shawayi na ma zai dace da shi a jeji wa a kida julla mali ko da zai rasa mafi yawan dukiyarsa to yace laiti bai ce laitani ba laitani to tare da laita a shafe nun lugaya yana yawan zuwa wato a batta kaɗan ne ko a kaɗan akan batta da yawa kamar a ƙur'ani ya laita ne kuntu ba laita ne lamuta kitabiya ya bayyana shazza a ce an shafe ta ɗin shazi ne abinda ya fewa shi ne a sa kamar na ƙur'anin laita ne wa ƙad haka nan da ƙad a ce ƙaɗi to a ce ƙaɗini ya fewa ko min a ce mini wa an ko an a ce ani kamar baitin da suke faɗa ayyuhar sa'ilu anhum wa ani lastu min qaisin wala qaisu mini alal asar sanjan da yafi inganci kaza ka fi ta'ajjubi haka na ta'ajjubi ana sa nunu lokaya a ce masalan ma ahwajani ila afwillahi kai irin yadda nake bukatar samun yafewar Allah abin ya kai inda ya kai ma ahwajani wa furila ladala Allah an fifita shafe am sa nuna lukaya tare da la'alla a ce la'alla ne wa bajal ko bajal a ce bajala ne ko an fifita shafewar da zanga la'alla a ce la'alliya la'alliya to ya fi da a ce la'alla ne kamar na ƙur'ani la'alliya a amalu salihan kaga aka bar nunu luka to haka ya fi amma akan sha akan sa nunin a ce la'alla ne kamar faɗin mawaƙi da ya ce a rini jawadan mata hazlan la'alla ne a rama ta raina au bakhilan muhallada a rini jawadan mata hazlan ke da kike cewa yana magana da matarsa matarsa ce take surutu akan cewa ya cika kyauta ko me ya samu ya ɗauka ya bayar sai yake faɗa mata cewa to da Allah ki nuna mu mai kyauta da ya mutu da yunwa la'alla ne a rama ta rai ko dai na hange abin da kike hange aw bakhilan muhallada ko ki nuna mun marowace wanda saboda rowa bai san ya dau abin da yake da shi ya bayar ba ya zamo an bashi ya ci gaba da zama a duniya ina ai duk irin rowan dan adam mutuwa ba za ta kyale shi ba kuma duk irin kyautar dan adam yunwa ba za ta kashe shi ba yunwa ba za ta kashe shi ba shi yasa da gangan ake kin kyautar ko da gangan ake yin rowar to wa hulli lalada ladun ya halatta ladun a ce ladun ne ko a ce laduni illa ya kawo mafi wa malaman nawo sun ga a ce ladun ne ya fi kyau kamar kira a sauran makaranta banda na fi balagata min ladun ne uzura a ce laduni shi kaɗan ne ko yadda mai da maliki ya faɗa alfiya wa fi laduni laduni ƙalla wa fi ƙadni wa ƙadnil hasu ƙairan ƙada ya fi haka nan ka'anna a ce ka'anni a ce ka'anna ni ya fi daga a ce ka'anniya a iya cewa ka'anniya a iya cewa ka'anna ne inna haka nan inna a iya cewa innani ko inniya inni guri nawa ne a ƙur'ani ya zo innani guri nawa ne ya zo inni anna ko anna a ce annani ko anniya na bi ibadiya anniya ana gafurur rahim wannan anna aka shafe nunul wiqayatu ko lakin na haka nan lakin na iya cewa lakin na ne ko lakin ne au ajwadu ko ko a sanun lukatin ya fi kyau hatman an na filat sanun lukatin ya bajira cewa lalle ne alad a ce ladini ladini wa shazza fismi fa'ilin a sa nuna lukata sunan fa'ili ya fita daga tsari kamar faɗi waƙi wale sal muwafi ne liyar fada ha'iba muwafi ne inda zai ce muwafi muwafiya zai ce muwafi ne wanda duk ya zo mu bayan da za a ce ya banne yana mai taɓewa ma'ana abin da ya burin samun waje na ai sai na bashi duk abin da ka zo kai burin samu sai nema shi mai mawaƙin yake faɗa wa fi af'ali tafrilin haka na af'alul tafrili a sa nuna lukaya shi ma ya fita daga tsari kamar hadisin gairun dajjali a wafu ne alaikum minar dajjali manzala sallallahu alaihi wasallam ya ce inda nake jin tsoron mabannata wanda za su ɓadda ku fiye da dajjal ya fi ma yadda nake jin tsoron dajjal ɗin zai ɓadda ku lishifim don kama shi abin tafrili yana da kama da fi'ili ma hafi da yake ba ɓuya ba au fi ka musulmi ko kuma a kamar faɗin mawaƙi a musulmi ne ila ƙaumi sharahi a musulmi ne ila ƙaumi sharahi to aka ce irin wannan minar tanwini wai tanwini ne wannan nunin da aka bari ba wai na wiƙaya ba ne tanwini ne watira hasbuha an zaɓi shafe nunin wikaya lada nan ga faɗin mawaƙi da ya ce tarahu kasta gami ya ƙillu miskar ya su ulfaliyati iza falaini inda zai ce falaina ne yana cewa ya rina kansa ya rina kansa da baki don ya ɓoye furfura wanda matan da suke kakaɗe kan nasa in suka ga bakin nan yana zubewa farin na fitowa sai hankalinsu ya tashi su ga ashe ya tsufa iza falaini in suna kakaɗe min kan wanda zai ce falaina ni amma sai ya shafe ya ce falaini me yasa saboda haɗuwarsa da wannan nunul inasi shi yasa wato ita aka shafe ba nunul inasi ɗin ba amma an zaɓi cewa ita aka shafe a nan ita nunul luƙaya ba wai nunul inasi ba amma si ba wai ya ce wato nunul inasin aka shafe nunul luƙatin aka bari shi si ba wai ya ce ai nunul luƙatin ɗin nan yana da muhimmanci nunul inasi lamiri ne shafe lamiri a larabci ko istitari lamiri ai yana yawan zuwa amma shi nunul lukati wanda yake ya zo ne don wata illa a ce an shafe shi ai ba shi yafi ba a ce shi aka kyale shi ya shi yafi to alhamdulillah an gama bayani akan lamiri za a shiga a cikin nau'i na biyu na ma'arifa shine alami an gama bayani a kan lamiri yanzu sai nau'i na biyu na ma'arifa wanda shi ne alami to alhamdulillah sai mu tashi al'alam to Allah ya taimaka mana Allah ya ba mu fahimta masu littattafan Allah saka musu da alheri malaman Allah saka musu da alheri yanda yake wato kamar sannan ne a gobe shine tara ga wata wanda yake an sunanta azumin tara ga wata jibi shine goma ga wata wato gobe shine tasu'a jibi ashura wanda shi azumin ashura har ya fi karfi don ya zo hadisi ingatacce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace azumin ranar ashura yana kankare zunubin shekara guda tasu'a ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace inda in Allah ya kai ni baɗi to har azumin tara mazan to amma Allah bai nufi kai wasa baɗin ba shi yasa abin da maza Allah ya niyyari ko bai ba za yana cikin sunnarsa ya shi yasa yana cikin sunnarsa to ganin cewa goban da yawa za a yi azumi da jibin shi yasa ake ganin karatun gobe da jibin sai mu daga in Allah da gobe ba za a zauna irin wannan karatun ba hakan nan jibi ma daman an faɗa tun zaman da aka yi ran juma'a da ta wuce shi yasa sai asabar kenan karatun da ake yi bayan wazifa sai ra asabarin Allah da za a ci gaba da yi muna roƙon Allah ya hore mana azumin kuma ya karba daga gare mu ya karba addoyi malamai sukan faɗa cewa kamar ranar ashura wato jibi kenan ranar juma'a akwai abubuwa kamar goma da ake so a yi ko sun sallisil zur aliman sun magatasil ra'asa yatimin sa ta saddaq waqtahim wasi'i alal iyali qallim zufra wa suratul ikhlas qul alfan tasil to cewa sun an so ai azumin ashura salli an so ai sallar nafilfili a yinin nan na jibi a yawaita salloli na nafilfili sil an so sada zumunci an so ai kokarin sada zumunci zur aliman an so ziyartar malamai ko a ziyarci malami sun magtasil hakanan an so yin wanka rasa ya timimsa kaga kenan wankan sonan kaulin na malamai ya zama wankan a ranar ya haɗa biyu da wankan sunna na juma'a da wanka mustahabi na ranar ashura rasa ya timimsa hakanan an ce an so shafar kan maraya ta saddak hakanan an so yin sadaka waktahil an so sa kwalle wasu alal iyali an so yalwatawa iyali lallem zufura an so datse farce suratul ihlas qul alfan an so kuma a karanta qul huwallahu har sau dubu har kafa dubu tafsil wanda shi malamin yake cewa in kai haka ka samu saduwa to Allah ya hore mana Allah ya hore mana dai ibadu karbabbu kuma babban abin dubawa yan uwa a yanzu a yawaita addu'a a kan damunanmu Allah ya inganta mana Allah ya sa damunan nan ta kai lafiya ba tare da wata ja'iha ta afku a ciki ba haka nan kuma Allah ya kiyaye mu ya kiyaye ginnanmu a cikin damuna haka nan da sauran lamuranmu Allah ya sauka mana da albarka kasuwoyinmu sana'o'inmu Allah ya saukar da albarka abin tsoro duka Allah ya kau da shi daga gare mu marasa lafiya Allah ya ba su lafiya duk wanda wani abu yake damunsa Allah ya maganta masa duk wani mai bukata ta alheri Allah ya sare masa alhamdulillah mu karanta fatiha daya da salatul fatiha uku